وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر بلادي نفرة رزق تعني بها في دائرة نايتي ونفرة رزق تقوم بها ذات ما يجبك والآتي وأرجو نوع تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان الرغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tara albarka inda muke taruwa domin tunatar da junan mu abin da zai amfani mu duniyar mu da kuma lahiran mu yau laraba 23 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1442 wanda ya zo daidai da biyar ga watan biyar miladiya 2021 a wannan gari namu na Kafancan Haram ma ya ja mana aya ta talatin da hudu a cikin suratul Baqara inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wa istakbara wa kana min al-kafirin ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tuna sa'ilin da ubangijinka yake da mala'iku su yi wa annabi Adam alaihi salatu wa salam sujjada fastajadu dukkanin mala'ikun sai suka yi sujada illa iblis aba wa takbara sai dai shaitan ne ko ko iblis shine wanda asalin sunan sahari jiya mun faɗa ko wanda ya iblis wanda shi kadai ne ya ke yin sujada din wa kana min al-kafirin kuma kin yin sujadan nan nasa sai ya sanya shi ya zamanto cikin kafirai a jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama da iko inda muka yi karatu akan wannan aya kuma muka faɗa malamai sun yi maganganu a kan ayan muka faɗa hukunce hukunce abinda ya ya rage ba mu faɗa ba a kan ayan shine girman kai da muninsa a cikin addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa ya ce alkibir ya uridani shi girma da ƙasaita to kayana ne mayafina ne duk wanda ya yafa shi Allah ya tana kaskantar da shi tun da kake sauraron mu kada kai amfani da wani dama da Allah subhanahu wata'ala ya baka na ilimi ko kuɗi ko kyau ko ɗaukaka karka girman kai kana taka wasu da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce ko zan kifa da kai in dai har za a baka wannan ka zo kana yin girman kai Allah subhanahu wa ta'ala ya zai tabbata me ake nema wurin bawa bawa ya kankan da kansa ya nuna shi ba komai bane yawwa to lokacin da kai haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya daga ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ma tawaba abdun lillah illa rafa'u bawa ba zai taba kankan da kansa ba ya mai da kansa cewa shi ba kowa bane ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya daga shi da yawa daga cikin matsalolin mu za ka ga wannan ita ce matsalar cewa wani yana ganin cewa ai shi ya kamata sallah subhanahu wa ta'ala ce ba kai wani gashi ya bi wancan komai in kuɗi ne ya bi shi in shekaru ne ya bi shi amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ba wannan babban muke nufi ba wannan karamin muke nufi ba kuma yadda za in kace za ka ja da Allah a wannan wurin to sai ka wahala kuma haka ba yana daga shi kamar yadda muka faɗa a baya matsala mafi girma wacce take hana ɗan adam yin gaba a rayuwa ita ce hasada Allah ya ce mana wani malami yake cewa da aka halitta hasada a kasa da kashi biyu ko kashi uku yake ko na man da ne ne kamar mu ɗauka kashi uku yace malamai ne suka kwasa kashi malamai sosai su suka kwasa kaso mafi tsoka a cikin hasada sauran kashi ɗin shi da aka rama wa sauran mutane malami ne zai karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hasada tana cinye kyawawan ayyuka saboda ba wani bai karanta wannan hadisin ba hadisin ya sananne cewa hasada ita ce abar da take cinye kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cinye auduga idan ba ka sani ba yau ka koma gida ka dan samo auduga ko ta naira ashirin ne ka kunna maka wuta kai kallon yadda audugan nan za ta kare to yadda kaga wutan nan ta cinye ta laƙume ake cewa da hausa yadda kaga wannan wutan ta laƙume wannan audugan sun kafkawa da bismillah to haka hasada take cinye kyawawan ayyukan mutane malami ne zai karanta wannan to amma sai za ka tattarar a tsawon farko wurin yin hasada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yake cewa au kuma Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya tunawa ko hadisi cewa babu abu mafi haɗari a rayuwa kamar hasada shi ne kafin ya kai wurin wanda kake yi wa hasada sai ya fara taɓa sai ya gama da kai tukunna sannan in ma zai isa wurin wancan sannan ya isa wanda ba ya ba zai isa ba za ka yi karanta wani zai ta yi maka hasada zai ta yi maka hasada kai kuma sai ga Allah subhanahu wataala sai ƙara ɗaukaka ka yake yana ƙara ɗaukaka ka shi kuma sai ƙara shiga cikin kunci da damuwa da baƙin ciki so dama ai baya son kai gaban ne ko to wannan ayan in ta karantar da mu wani abu shine ta karantar da mu hadari da illa na yin hasada mu a matsayin mu na musulmai kar mu yadda dan Allah subhanahu wataala ya ba wani wani baiwa ko wani ni'ima kai yayi hasada domin abin da bayanai suke cewa me yi ma wani hasada to daidai yake kamar yana jayayya da Allah cewa Allah dan me zaka ba wani ba ni ba ko dama shi suka jan hasada jibba wani abu ne daban jibba shi ne shi ma kamar nau'i ne na hasada amma ba kai ne ba za ka ce hasada ba jibba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kuɗi kai ta yin abun alheri da kuɗin sai ni da ji a raina ina ma dai da Allah subhanahu wa ta'ala zai bani kuɗi ni ma da riƙa yin irin abin da wani yake ai ga kuma na akwai bambanci da hasada ko shi ne kake gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu hasada sai kan abubuwa guda nawa na sai kan abubuwa guda biyu mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi na alqur'ani fa huwa yaqra'u ana al-layl yana karanta wannan alkur'anin babu dare babu rana kai ma ka ji a zuciyanka ina ma dai da Allah subhanahu wataala zai bani ilimi irin wannan ni ma na rika yi koko rajulun atahu Allahu al-mal fa huwa yunfiquhu shi ma ana allai wannan mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi kuɗi yake ta ciyar da kuɗin saboda Allah kai ma ka ji a ranka ina ma dai da kai ma Allah ya baka wannan damar da kai ma ka riga yi Allah ce wannan ne kawai aka yadda za ka iya yin wani abu kamar hasada hasada shi ba ma hasada ba don bambanci da hasada shi ne ita hasada kana roƙon Allah ne ko kana fatan wannan ni'imar da Allah ya ba wani Allah ya sa ta gushe in ta gushe ko da ba za ta zo kanka bar sai ne ba zai ga wannan da akwai irin wannan mutanen su yi fatan wannan kuɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ko da su ba zai ba su ba to kai ne ka rasa a yi rasa rasa to wanda shi ake kira hasara ko ko ya yi fatan a kwace daga hannunka a bashi hasara ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu mai mu kiyaye yana da cikin matsala na shi shedan an yi tsaya fada Qur'ani an fada Qur'ani ko qala ana khairun minhu ayna fi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin Allah ka fi halitta shi ne da ƙasa ni ka halitta ne da ya sani to daga shi a wurin shi dan shi ya san annabi Adam shi kuma bai san ba haka Allah yake yi ba ba haka Allah yake yi ba shi Allah subhanahu wataala inda ya ga dama nan yake sa kayan an gana wannan fasalin illa iblis aba wa takwa sai shaitan ne ya yi girman kai kaga da girman kai da hasara to illa ce ga rayuwar mutum Allah mun tuba Allah ya yafe mu fa kana min al-kafirin sai ya zama to cikin kafiri Allah subhanahu wa ta'ala sai ce وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ma'anar ayan shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ya Adamu ya kai annabi Adamu uskun anta wa zawjukal janna ka zauna da kai da iyalanka a cikin wannan aljanna wa kula min araba da ayyuka kuma ku ci ku sha daga dukkanin abin da kuka gani a cikin wannan gida na aljanna wala taqraba hadhihi shajara fasakal wala taqraba hadhihi shajara shine istisnai fasakal banda wannan kada ku tsanci wannan bishirar kada ku kusanci wannan bishiyan fatakuna min az-zalimina sai ku kasance cikin azzalimai malamai suka ce wannan ayan suna ɗauki ma'anoni da yawa da gaske Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabi Adamu ya Adamu kira ne na kai tsaye wannan ko ya Adamu wanda matakin farko a nuna maka dukkanin annabawan ba sai annabi Muhammadu domin sha ka'ida na Allah subhanahu wata'ala baya kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da irin wannan kiran yace ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah bai taba ba. an gane ku Allah bai taba ba. amma idan ka bi Qur'ani malam ziyawu za ka ga inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya zakariya inna nubashirka bi gulani يا داود قم يا داود إنا جعلنا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يا موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقل قم haka za ka ga Allah subhanahu wata'ala yana kira wa'annan annabawan da sunayensu gaya kai ko da zo kan nan Maryam ba haka aka ce mata ya Maryam kunuti li rabbiki wa qudi wa kalima wa amma shi nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai a haka ya sai ce ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ba ma za a kira sunan ba kai tsaye sai ai amfani da abin da annabin yayi amfani da shi sai a kira wannan abu ko ai wannan ya ayyuhal mudaththir lokacin da ya dawo daga wannan kogon ne ko da ya ga malaika jibril ya dawo gida ya ce wa matansa ta lullube shi yake cewa zan miluni dabbi nuri aka yi ce wa matansa zan miluni dabbi nuri zan miluni dabbi nuri duka ma'anansa ɗaya ne ki lullube ni ki lullube ni sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ka lulluba kaga ba ce ya kai wani ba ce ya kai wanda ka lulluba ya ayyuhal mudaffir ya kai wanda ka lulluba duka sako ɗaya ne ko sai zuwa wani wurin sai ya ce maka ya ayyuhar rasulu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya ayyuhar rasulu balligh ma unzilaka min rabbi maka wannan irin wayannan me yasa sai ai Allah ne subhanahu wa ta'ala yake koya mana yadda za mu za mu yi mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa ya faɗa cikin alqur'ani لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا kada ku rage kiran sunan annabi na kamar yadda kuke kiran sunan junanku garba Allah ne daro kaddani a Allah ya ce a sai dai ka sa wannan takan ya ayyuhan nabiyyu ko ba ka ba ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu sai ka sa wannan taken na annabta. Allah ya kake kira annabi na kamar yadda kake kira ordinary mutum. Saboda ko da hausa kuskure ne. Kace Muhammadu kana nufin annabi Muhammadu? Bayan Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainahum kad qala ba'dukum ba'd ko da wani zaka fara sai ka ce annabi Muhammad ka sa wannan ta ce annabta ko ko ko kamar yadda muke faɗa da ɗayan Hausan manzon Allah ko amma rashin ladabi ne mutum musulmi ya rika kiran sunan annabi gaya idan wannan addinin namu addinin musulunci zai hana mu kira sunan iyayenmu gaya misali a ce sunan babana kabiru sai sai kabiru ina wani hankali ma ba zai dauka ba. ko sai daga dan sa wani take baba abana ko in yan boko ne daji na ko ba ga muke a yaran da jirin suna ka samu ya kasu cikin san yaran ka suka mu'amala da kai amma ka sa yaran ka su rika kiran sunan ka kaya ya saba wa karantarwar addinin musulunci idan idan mu da muke tasowa yanzu za mu gani a ma'aikatu mutum bai isa ya kira sunan ogan shi ba ya tunanin ka ga nan muhammadu ko da yawan ma'aikata ne ko ma ba ma'aikata ba ne a makaranta mun gani da wuya ka zo ga lakcaranka sunan shi kabiru ka ce hawayu kabiru na ka ce ma lakcarin ka ka ka yi over automatically ko ba ka bane automatically ka yi over domin zai ce ka yi disrespecting din shi kai wani malamin fa idan dakta ne sai ka manta ba ka ce mai dakta ba ka ce malam wayo Allah wannan daktar da baka ce baka tsiro maka kanka wahala ko ko a ce shi farfesa ne sai ka kuskure sai ka ce dakta wahala ya zo ko akwai malami a department din farfesa ne amma ka san farko farkon samun ka in ka samu farfesa baka dade ba za a dan samu dan matsala wurin fada wani ma wani daga cikin dalibai yace mai dakta wata tawani ya kalle yace kai ni kake ce ma haka yace sorry sir me yasa wai saboda wannan taken na girmamawa ne dole sai an girmama shi da yawan ma'anar wani muna mu'amala da 'yan siyasa ko dai directly ko ko indirectly ko abin da ke nufi da directly shine a kai dan siyasa ne indirectly kai ba dan siyasa bane amma in kai karo da dan siyasa za ku yi mu'amala da wuya kai karo da dan siyasa kamar misali shiyama din nan garin ko shiyama din nan garin ko da ba musulmi bane wani na san yawa ba musulmi bane kawai sai ka kirawo shi ka ce bita ba za ka yi ba za ga mutanen su ne kan gaba wani rabu ko mu ga mutum mu gaskiya wani rabu in gwamna ne excellency ko excellency your excellency to sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ji nauyin sa masa tajin girmamawa na annabtan sa ko iyalan gidansa haka za ga wasu za su kira wasu na iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima Fatima kake kiranta haka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake girmama ta in ta shigo ya tashi ya miƙe tsaye ya ce amma in ta shigo manzon Allah zai tashi ya girmama ta ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da ke sa na na Fatima fishi yana sa Allah subhanahu wataala ya ci amma mutanen mun za su yi mu'amala da na na Fatima alaihi salam sai kawai suka kira sunanta gaya a'a ba na Fatima bane alaihi salam a'a in gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Imam Muhammad da Imam Hussein sai ga mutum kawai ya cewa an kashe Hussein kai ma ba za ka shi ba girmamawa ba komai a'a matan manzon Allah iyalansa mata ne kamar kamar nana Khadija nana Aisha nana Maimuna makamantan wa'annan sai ga mutum yana kiran sunayensu gaya wanda a makaranta bai sai kirawo sunan malamansa ba. Ko muna kira ne? Mutum da ya ga malama, good morning ma. Ko ba ka muke faɗa wani, ka taɓa ganin wani ya ce good morning ta Aisha bayan tana malamansa? Da ya ganta sai ce good morning ma. Ko ina ofis ne, mun haɗu da manya-manyan ma ofis, mata, ba ma iya kiran sunayensu. Sai dai mutum ne ma, idan an saka ce ma wa'annan mutanen ka girmama su ya tunaninka da iyalan manzon Allah wanda Allah ne subhanahu wataala ya faɗa su ne kai tsaye ba iyayenka Allah subhanahu wataala yana faɗa cikin Al-Qur'ani da girma yana cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim sai yace wa azwajuhu ummahatuhum haka Allah ya faɗa wa azwajuhu ummahatu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyayenku ne kene yana daga cikin karantarwar addini mu ga rike kiran matan annabi gaya sai ka ga wani zai kiran matan da suke ofis ɗinka ma ma ma ma sa sa sa sa fa yana faɗa yana ƙara maimaitawa da yawan mu ba ma bin ainihin karantarwar addini mun ɗauki wani abu daban ga abin da addini ya karanta da mu a mu kuma ga abin da muke karatu na farko ke ya adam mun san Allah ba a kiran shi haka uskur an ta wazo rikal janna ka zauna da kai da iyalanka a cikin gidan aljanna malaman larabci suka ce duk inda aka yi amfani da kalmar uskun to yana nufin temporary zaman kamar da wasu ka ce dan da za a nan wurin na ka ka dan dafa a nan wurin ana nufin ka zauna dindin dindin har abada to kamar har kalmar take ne uskun anta wa zawjukal janna amma idan za a yi magana akan zama na aljanna dindin din za a gane amfani da innal ladina amanu wa amilus salihat sayadkhul sayad ah sayad ajadkhuluna jannata adli yadkhuluna ba a ce yadkhuluna ba ko akwai ayoyi da yawa a Qur'ani irin wannan na nemo watan da sai ya zuwa ne yanzu jannatu adni yadkhuluna ba yaskununa ba domin yaskunu zama ne a larabci na temporary ka kalli dukkan na alqur'ani ban san ba an taba ganin wani aya a Qur'ani wanda aka ce jannatu adni yaskununa tajri min tahtiha al-anhar babu sai da ake yadkhuluna ba ya tsuru ba domin ya tsuru zama ne na tamfarari shi yasa za ka ga a larabci mojan larabci yanzu za ka ga in ana magana akan zama na haya sai a ce maskan ko sai a ce maskan ya tsuru bil ujra yana zama ne na haya kawai ne zaman haya ba na gaba ne na haya ba ba ba zama ne na tamfarari tunda ba naka bane sai in daga baya ka siya to sai a ce ya zama naka amma in kana haya dama ba naka bane to abu na biyu kenan sai malamin yake cewa daga nan wurin tun daga ga Allah subhanahu wataala ya gaya ma annabi Adam uskun annaba Adam ko ka zauna ina mu ga ba fara da uskun annaba Adam yana nuna maka tabbas ba wurin zaman shi bane zai fita kan kamar yadda ma an halice shi dama dan ya sauko kasa an tawo zo kan janna haka ce da kai da matanka wace ce matan matan ita ce sai na hawawu ko a yi hasala na na hawawu wanda a nan wurin zai nuna wa mutane mahimmancin yin aure ko mahimmancin aure in ba ka da aure ba za ta wace maka ya iyali ba ko abu na biyu yin iyali ko yin aure din shi ne ke ƙara tabbatar maka da cewa za ka raya wannan duniyar. Za ka raya wannan duniyar. Domin yadda aka kawo ka, to kai ma haka aka tsara ka kawo wasu. Ka ce kai ba za ka yi aure ba, za ka zauna kamar rabran fada ko? Rabran fada ya yi ko kasan kuma hawa-hawa ne, su ne ko? Rabran fada ne ba sa yin aure. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا رهبانية في الإسلام babu ruhubaniyanci a musulunci mutum ya zauna ya ce shi ba zai aure ba akwai wata boko ya fara ya ce aure wahala ne ba kawai za ka je ka ɗauko yarinyan wani kowai ka tafiye da ita haka yi to da shi ba wata yarinyan wanda zai iya ɗauko ko ya zo ya rika ciye da katuwa banza kawai wani ya tsara musulunci ya ba tsara musulunci shi abin da ya kasa tunawa ko ya kasa fahimta shi ne ai duk matan da kake aurowa ko ka aura ko wacce za ka auro gidan su ba wai babu abinci ba ne ko babu abinci da muka aure su ne ba ma'ana ka gani akwai abinci a gidan su ko ka gani ba wai babu abinci ba ne ba wai gado ba ne babu a gidan su ba wai ɗaki ba ne babu a gidan su ko akwai wanda gidan matan su babu ɗaki akwai to menene kai ba wai kuɗi ba ne ma babu a gidan nasu zai yi ma iyayen matan da sun fi ga kuɗi zai yi ban ci a ba amma zai yi iyayen iyalinka su fi ka kuɗi da komai da walwala ma amma to me ya faru a sirri ne Allah subhanahu wata'ala ya tsara shi a haka cewa uba ba zai taɓa mai da iyarsa ta zama to matan shi ba ba za a taɓa mai da kannuwa ta zama matan wa ba Allah haka ya tsara ko haka nan kana ji kana kallo za ka ɗauka ka ba wani ko wasu hauwa suka ce mugun nama ke ko ba dai kai ka ci ba ko haka ba za su kai ci me yasa haka Allah ya tsara mutum ya ce ba zai yi aure ba ya koma yana kwaikwayon yahudawa ne da kuma irin wa'annan reverend fathers din kuma ka tsaya Allah ko kuma wayannan rabban fara sun da suke cewa za su yi rubaniya din yanzu ba ka iya kama kansu sai ka ji cases daban-daban an kama wancan ya yi lalata da memba na na kanisa na shi a shi wuce an sha kama wa cases da yawa ko to sai musulunci ya ce kai sai haka kai aure musulunci ya ce kowace mace za ta aura da arzikinta Allah subhanahu wa ta'ala yake haɗuta kowace mace da arzikinta Allah subhanahu domin ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana wancan ɗayan hadisin cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta gama cinye dukkanin arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mata wannan wanda muka faɗa a cikin cikin mahaifiyanmu babu wata rai sai kowa ya gama ci cikin ko da haka abu na farko kenan muhimmancin yin aure a cikin musulunci ta dai gani Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce dukkanin annabawansa sai da ya sa sai aure ban da wasu ko kowane annabi Allah subhanahu wataala ya sa ya yi aure wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kowannen wanda ba su yi aure ba ba su da yawa a cikin su annabi Isa alaihi salam annabi Yahaya to sai kuma san suke nan ai abin da za ku yi tunanin waye annabi isa da annabi da annabi wani da annabi haya amma duk wani annabi za ka iya ɗagawa ba ga ya aure ya yi auren shi to kina ka zama yin aure sunna ne na annabawa to tunda sunna ne na annabawa aiki a matsayinka na wanda kake son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ma'ashar shabab ya ku tarin taron samari man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj duk wanda yake da ba'a to yi aure malamai suka ce magana kan wai menene ba'an nan wasu malamai suka ce abin da ake nufi da ba'a shine duk wanda yake da lafiya ya aure to mutum da kana da lafiya dole sha'awa za ta zo maka in ba ka da aure za ka je ka zina kenan kuma zina a musulunci haramun ne ko mutum zai iya yin zina sau ɗaya ya rasa imanin shi ba sosai zina sau ɗaya mutum zai iya yi rasa imaninsa. Mutum zai iya yin zina sau ɗaya a hukunta mai zama a gidan wuta kamar shekara miliyan hamsin haka. To ba manzon Allah ya faɗa ba cikin hadisin nan ko? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Babu wani mutum da zai yi zina yayin da yake zina fashe sai an zara imaninsa. to haka ce an zare wa mutum imani ya kenan ba magana Allah ya ce mana Allah mun tuba Allah ya ce mana manzon Allah ma yana da iyalinsa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin itikafi a irin wannan wata tara fara sai iyalansa suka kawo masa ziyara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito harabar masallaci ya tsaya to tunda yamma ya fara yi ko duhu ya riga ya fara yi sai wani mutum ya zo wucewa sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsaye da shi da iyalinsa to da mutum ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da wata bai gane wace ce ba sai ya sauri zai koma kar ya zai kusa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun da manzon Allah yana tsayara sai manzon Allah ya ce zo nan zo nan zo nan zo nan ni da iyali na ne a tsaye a nan ita ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni a wane ne maka wani yace a'a shedan yana yawo a cikin zukatan mutane a cikin tunanin zai iya suranta maka wani abu saboda haka ka san iyali na ne ka danta wanda ce ma ba manzon Allah ba dole ya ce a'a me yasa saboda duk wani abu wanda zai iya kawo shubuha kai kokari kai a matsayin ka na musulmi ka toshe shi me yasa na kawo wannan saboda Eve na sallah yana zuwa, gaskiya na sallah, shirye-shiryen sallah ko ya ake cewa, hada-hadan sallah da shugula ake cewa, shagalin sallah yana zuwa. za ka ga wasu ‘yan matansu za su girko musu abinci ko wani abu ko ba a yi a nan garin za a girko abinci sai ga yarinya ta shiga ɗakin ka wani yana cin gefe bai na hanguwa da ya ga ta shiga ɗakin da shi haba wa a mutum dan Allah ba a yi kawai ya ga ko ta shiga ɗakin ka ne kawai sai zuciyar shi ya fara raya masa wani mugun abu cewa yanzu haka shi ke nan ya zama da ita ba ya to kai a matsayinka na musulmi wanda ba ka so a yi maka irin wannan bugun shida in har ya zama dole sai ka ce mata in za ta taho ta taho da kallanta guda uku ta taho da kallanta guda uku kaga duk wanda ya ga sun shiga da kallanta guda uku ai hankali ne zai rasu ba za a maka wani mugun tunani ba ko kuma ka ce mata fati in za ki tawo ki tawo da wanki duk wanda ya misali yana da kanuwa sai a ga na rako kanuwa na ta kawo abinci ɗakin saurayinta yaya aiki tunanin ka dai yanzu zai ɗauki nisa nisa ko to amma yarinya na shiga ɗakin ka kawai sai a ga ka turo ko ba ai ko mutum waliyi ne sai ya dai wani tunani ya ce manzan Allah ya hana namiji da mace su ke bi saboda haka wani da ya turo kofar nan ya aikata haramu ta gane bai ce ya yi lalata ba amma turo kofar da tunda shi wani ne zai ce turo kofar nan da wani ya aikata haramu Allah subhanahu wata'ala ya tsare su kuma iyaye iyaye su ƙara sa ido sosai akan yaran su mata kai in ba ya zama dole ba ma in ba ya zama dole ba babu bukatuwan yarinya ta jefa saurayi a zuci babu bukatuwa in ba ya zama dole ba babu bukatuwan haka sai da aita kanninta ko kannuwarta da Allah ya kira su yaya Musa tunda kannuwarta za ta aika sa dole za ta nuna mata ganin girman wanda za a aura shi gidan su yaya Musa a kai ne wannan ya wadatar haka Allah subhanahu wataala ya bamu ikon gyarawa muna faɗan wannan sai da ababe da ke faruwa wani yanzu yana nan ya kana tarkon shi sallah ya zo ya lalata maka yarinyarsa to sai wasu na nan sun da sun gama tsare tsare wani har guga ko mai gawa irin kamarin baccin nan irin shi ke samu ƴan mata a ciki na bonafide a gani ko saboda ka iyaye su ƙara sa ido sosai akan yaransu yayi su ƙara sa ido sosai a kan ƙannansu mata. Saboda ba yanzu ake ji ba, abin kunyan ake ji. Allah mun tuba Allah ka yafe mana. Matsala kan aure kenan a cikin aya, tun da an yi magana kan an ta wa zaujika. Ko? An ta wa zaujikan janna. Abu na biyu, kowane mai iyali a mahanga ta addinin musulunci an ce ya yi auren ne domin ya samu kwanciyar hankali. Yana daga cikin abin da ake so a zamantakewa na aure a cimma, natsuwa da kwanciyar hankali. Domin ayati an kararrakun min an fuskun azwajan da taskunu ilayya. Domin ku samu natsuwa da iyayenku. Dihin da za ka yi, ka samar da zaman lafiya a cikin gidanka. kai duk yadda za ka yi kai ko rawa za ka wa matan ka inda za ka samu zaman lafiya kai ha ana gaba ta mana Allah sai ka ce to yau yau ai da rawa za a miki sai Allah ma da shi kwarai da gaske yau rawa za a yi ta so ne gani musulunci bai hana ka ba irin wayannan dan misalan da shaɗan ka sa iyalanka domin in gidanka babu zaman lafiya mutuwa za ka yi zuciyarka bugawa za ta yi shi yasa kai miji yi kokari ka suwo zaman lafiya gidanka duk yadda za ka bi duk hanyar da za ka bi kai ko ta makanta maka rai me da abin ya zama wa me da abin ya zama wa in ka ce za ka yi ta sa abin ya zama to maka bakin ciki da damuwa to wannan damuwar sai ka shi ko na ga yan uwa da yawa ana dariya na ce kai mu iyalan karwa baka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya ce da iyalinsa yau tsere za a yi an san tsere a farfada da mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da iyalinsa yau tsere za a yi yace ko da yace kwarai kuwa yau tsere za a yi at your mouth set ready ko sai a farfada sai ko matan ta wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke a bari za mu kara tsirara da zuwa zala sallallahu alaihi wasallam bayan an kwana biyu ka aka ma ya tsira ya shekara tara makamancin wannan shekarun ne ka ga tana fil fil fil fil zan kwana bayan an dan kwana biyu mala ta jaji ka gani ko to ma ina ma zala jaji yake ci ka gani ko ka jaji ki mala ta ta dan yi nauyi nauyi mala mazala ya ce za ka kara yin tsere yau ta ce ko mazala ta kware kuwa a falfala aka ƙara falfalawa manzon Allah ya wuce ta yace to ni ma na rama to ka ga ni da kai yanzu zai wuya mu yi falfalawa da gudu da iyalanmu ko bai bai to zai ka dan zo balan balan haka ka gani ko sai a dan bubbuga a yaki in ba yara an gani ko ta bubbuga shi ka gani kun anta wa zawkal janna a samu natsuwa a sa a sa nishaɗi shi iyali wani ya mai da iyalin sai da kasan dodo ba da an ji ya shigo zai ga kowa yana lallabewa kowa ana ana a mutunci baya san haka ana son ka zamanto friendly da iyalinka irin da iyalinka tana shauki dawowarka ne ba tana fargaban dawowarka ba mutunci baya san haka ita ma iyalin an daɗe duk yadda za ta yi da su zaman lafiya gidanta duk yadda za ta yi ta iya faranta maka rai ta yi Allah ya ba mu ikon gyarawa tunda ba mata bane ana sai mu tsallake ko yawa shi yadda za su yi su yi wa hankalin za su samu natsuwa da kai su yi matakar ba kauce ma hanya ba ko bari mu gyara matakar ba kauce ma hanya ba wata ce to a ka ji malam ya ce to za a je gidan boka a kada je gidan boka matakar ba za a kauce wa hanya ba to a yi yadda za a yi a banda ya mutu a sa shi farin ciki da ya dawo ya tattara da kansa ya to da an yi goma ka kuma kanka girma kai wanke hannu kawai sai ba a sai ka kayan da kawai Allah ya bi na matarsa Hawwa'u malamai suka ce shi ne wanda ya rada mata suna Hawwa'u ba shi aka ba wannan lakabin ba na al-musamman ai shi aka ba to daga shi ne ya rada mata suna yadda abin ya faru shi ne malamai suka ce lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam shi shi ɗaya ne ya tashi ya ta zagawa cikin gidan aljanna ya kai nan ya komo sai sai dan shiga damuwa tunda halittar malaiku ba irin halittar sa bane sai dan shiga damuwa shi kadai ya dan dawo ya dan samu ya dan shingida haka sai dan gingidi haka sai ya ɗibe shi a wannan wurin aka zara kashin awaza daga jikinsa ris ɗin shi aka zara na ɓarayin hagu ya aka kera wannan matan ta can sama rif na nan shi aka aka aka zara sai aka kera wannan matan to da ko da ya farka bai ma san an yi ba kaga wani karatu ko wani malami ya ce da a ce annabi adamu alaihi salatu wassalam ya ji zafi lokacin da aka cira wannan kashin to da ba zai ji tausayin matan shi ba saboda wannan wahalar da ya ba zai tausayi mata ba. An gani ko? Wani malami ya ce Allah ya bi mana, shi sa kuma mata wani sun za a ga suna fasta mana kawai. Ko ba haka wani, sai ka yi wani abun ko ki dan wannan, ko kamar yanzu da yake shirye shiryen sallah sai ka ɗan yi kuru mana ka je ka ɗan zuwa tamfan ka yi dubu biyu da ɗari biyar dubu uku kana kawo abin da wani fara yi ɗan yi haka ai wanda kuɗin ka ne ma ko ba ka ko ba ka ko ba ka yi jiwa nan garin ba wata kan ba haka wani wanda kuɗin ka ko na rai rai yawa ka ko zaka ga ai rai ne ba ka gani wanne ke wannan kuskure ne me wanda tausaya maka to ta san halin da ka shiga ba har ka iya samu wannan kuɗin har aka iya tsorai festin ma ba ba ta sani Allah kaɗai ya san irin haɗaɗɗarkar da ka kubce ko ko ba ka bane yanzu dari da kai muna ɗan daga titi mai mashin zai iya buge mu ita kuma tana gida ba ta san wannan wahalar ba za ka iya zuwa wurin aiki a wurin aiki ne mai gidan nan naka yi maka tsawa ya ɓata ma rai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza duka ce ka ka gode wata na karewa a baka albashin ka a zai yi kai sana'an kiwon doki kake ka zo share mai abun nan ya harbe ka ko ba a yi kai ka tsinta ne ka za ka buga kusa ka buga ma hannunka duk wani neman wannan kuɗin ne ba za ka kuwa ta fanfes sai ka so duk ita ba ta ga wannan masu rai fes ne ma a yi saboda mene ba daga jikin da aka kirkiro ka ba amma kai da ke daga jikin ka ne na ga ma kana jin tausayi ba a ce an yi sallah ba a sawa yaranka a ce an yi sallah ba a sawa dai hankalin ka sai tashi kai mazaje nawa ne ake yin sallah ba su yi sabon kaya ba amma sun ma iyalansu amma sun iyalan ko a cikin ko a cikin ba ruwan ba abin da ya sha musu kai saboda haka aka ce ita annabi ita ai sai anana Allahu annabi adam alayhi salatu wassalam shi ne aka zara aka yi to lokacin da aka kirkiro ta daga jikinsa da ya farka ya danta sai mala'iku suka ce mai kafin dama mala'iku ba shi ba sani sai suka ce wai wace ce wannan sai ya ce albar'atu albar'atu kuma me yasa ka ce sunanta albar'atu yace domin an kirkire ta daga cikin albarku wanda albarku shi ne ɗa namiji ko ba wanzan Allah ya faɗa ba albarku ma a man ahabba ko ya ce ai mar'atu kenan me yasa kace mar'atu yace domin an halitte ne daga cikin albarku ce to wani suna ne take biya ne me sunanta na yanka yace Hawwa ba ka ce mata Hawwa kuma me yasa kace mata Hawwa suna gwada kaifin ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wannan annabi me yasa take mata Hawwa yace saboda an halice ta daga cikin alhayy saboda ta Hawwa saboda cikin alhayy ne aka halice ta malamai suka ce to shi yasa zaka ga mata a karkata a karkata lamarin su tila daga kan karkashin wannan aka zaro ko kafin shine wanda ya kof din nan ko da san san fara ya rabu za ka ga lamarinsu a karkace a karkace ma in ka ce za ka yi ta bin wannan abun a karkace sai gidan ka ya lalace in kuma ka ce dole sai an dawo daidai ɗari bisa ɗari yadda kake so auren ka ya mutu ko ku gano ba sosai duk yadda shekaran ka da mace ya kai shekaran ka da auren da shekara ashirin shekara goma za ka ga ba su yi na maka wani abu kwaftawa ba ko yawo ba wani kan jiran gwaya ja ne. Ga gwaya ja ne ke ga gani ko? To ya musulunci ya ce, musulunci ya ce sai a ciza, sai a wuta, za a yi wani abu, ka buɗe wuta, ka yi fada, wani abu kuma za a yi sai kauda kai, ka ɗan kauda kai, ko? kana ji ma ana faɗa a makwabta ka ai da rubar ya ci ya cika faɗa ya cika faɗa ko jijiri na manta ban samu wallahi sai ya dace kai kuma ne ya ka gani sama ya dan ciza ya dan hura dan ciza a hura a ciza a hura wani abin ai faɗa wani abin ai dan dashi wani abin ma kai za a mare shi sai ka gabata goyi kace da ba komai ko kisan wannan malamin ko wanda wai wani abu ya hada shi da matan shi kamar tana sa tokali ɗaya a girki sai ce yau za ta koya ma malamin nan hankali kawai sai ta zuba tokali biyar ya kike ganin abincin zai zama yau tashin hankali ko zai ba da hankali zai tashi dama kuma ta yi tudu ne don ta tayar ma da malamin nan hankali shi ke da bawan Allah da ya zo ya zauna ya ɗan yi loma da sai ya ji abun tsau dama tana yi tana kallon shi sai ya girgi da kai sai ta ga ya ƙara shi sai ta ga ya ƙara girgi da kai bai yi faɗa ba bai yi magana ba har yanzu da ya tara shi sai ya girki da kai sai ya ce Allahu akbar Allah ke da wannan matan nawa ta yi girki ya fito dubu ba a taɓa samun wannan kuskuren ba sai yau Allah ka yaɗe mata sai ta fashe da kuka ta zama da kuka ta fara ba shi haƙuri saboda a wurin ya riga ya gama da ita ka gani ko yace ta yi girki ya fito dubu ba a taba samun wannan matsalan ba sai yau Allah ka yaje mata shikenan ya tsaya me yake nuna maka wannan iya salo na tafiyar da iyali gashi ka san wani daga nan haka ba za a ce zamewa hannu ba tokali biyar na gishiri wanda ana sama tokali da ana ba ba ba cewa hannu bane wannan ko yace Allah ya yafe maka ka wani ya ce shi ne ya yo Allah sai zan gida an ce wa Allah ya da muskun anta wa zawjuka aljanna wannan aljannan da aka faɗa a cikin ayan nan sai malamai suka ɗauka wai wace aljanna ne wasu malamai suka ce a aljannan da kowa in ya mutu ne zai je ya shiga wasu malamai suka ce ba aljannan bane wani wuri ne kawai aka kirkire shi na wannan amma wannan magana nasu mai rauni ne ko domin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa a fa in ma yatiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya faman ittaba hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun akwai yadda ke magana kuma zai dawo su dan aljanna ko to kaga wannan ya nuna cewa wancan aljanna ne dai da ake magana a kanta وولا يعلم كن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما an ce ya ci ya sha dukkanin abin da yake so wannan wurin wasu malamai sun karanta shi da fuskar biyu akwai ragadan akwai rafidan duka kan wani ya karanta ka abin nan to wala ta garaba hadi shada wa wala bishiya ne aka ce da annabi adam alaihi salatu wassalam kai yake malamai sun ta maganganu a kai zance mafi shahara wasu malamai sun ce bishiyar sun bulani wasu malamai suka ce bishiyar tin ne aka ce karye shi to amma dai kowanne ne Allah subhanahu wataala mu dai bai faɗa mana zance na goma sha ɗaya wanda imamu sabar ya kawo an muna magana imamu sabar ne na faɗa reference ne saboda mutane su sani zance na goma sha ɗaya imamu sabar yake cewa shedan ya fara yodarar na na hawa'u ya ce ma da ranar hawa'u in kuka ci wannan bishiya to za ki da za ku dawwama a cikin gidan aljanna har abada ka san su mata mayin san dawwama ne ba sani ba kun gano wannan suna son su zama to su kadai ne a wannan tarutare a wannan mulkin ba za su taɓa yadda ba ka kawo wata ko suna da ne sai ka yi da gaske ka hada da addu'a ya mana harma sai ka hada da addu'a sai ka yi da gaske sannan ba ta za ta yadda ka kawo wata su yi musharaka suna son dawwama su kaɗai to da ke yanzu an yi mata maganar dawwama shi gina sai ta yadda sai ta kusa dama annabi adamu alaihi salatu wassalam ta ce ma annabi adamu alaihi salatu wassalam in muka in muka ci wannan bishiyar za mu dawwama a gidan aljannan nan babu fita har abada an gani ko annabi Adam ya ce to tunda yanzu an riga an fara na yan kwallo an sa fasin ko yau an sa fasin yanzu sai kan zai kama yanzu da wannan ai ina tabbatar maka wallahi tallahi ba za ku fita ba za ku dawwama har abadan abada shine suratul taha wa qasamahuma inni lakum ala min an-nasi ya rantsa musu kuma har yanzu ka tsaya sosai ka bude idanka in kai mutumin kirki ne da Allah za a hada ka a cuce ka ba sani wani kuta lura in aka gano kai mutumin kirki ne to da Allah za a hada ka sai a cuce ka dan Allah dan samun hannu dan samun hannu a nan kadan kana sawa a cikin da gidanka ne kai kai yanzu kai an hada ka da Allah an ce domin ga da ka riga ka sa hannu wani ma ba zai dago wannan magana ba sai bayan karo sai ya zai nuna ma iyalanka gashi shi yasa a ka'ida ta boko ta ce kar ka yadda ka sa hannu a kowace irin takarda ne matukar baka gane kalma ɗaya ba shi kalma ɗaya an ka karanta ka baka gane ba kaka sa hannu domin wannan kalmar kwara ɗaya ita za ta iya wurga da cikin bala'i suka ce kar ka yadda ka sa hannu musamman kai da kake aiki da gwamnati ko a ofisoshi ko kake harka na filaye da gidaje kar ka yadda kana sa da an kawo ma daga da kana ta filla filla daga kaza zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza ka tabbatar ka fahimci takaddar shi ne Allah yake wa qasamuhuma inni lakum ala min an-nasihin ya rantsa musu to su a wurin su dan adam ba zai iya haɗa ka da Allah ba ya cuta. To tun da yanzu ya yi rantsuwa da Allah sai suka samu rantsuwa. Sai ita na na Hawwa ta ce ma Annabi Adam alaihi salatu wassalam kamar yadda Imam Qurbabi ya kawo. Sai ta ce masa ni zan fara shi. Duk abin da zai same ni sai ya same ni. In ya same ni, in ka ga wani abu ya same ni kai ka shi. wannan kuma ya nuna maka idan mace tana son ka shikenan kawo ta mana a ko ba ga bane idan mace tana son ka kawo ta ko babu cefane a gidanka za ka ci abinci amma in mace ba ta son ka to za ka iya yi cefanen komai da komai sai kawai ka manta baka so a shana ba ko ka manta baka so gishiri ba sai a yi maka girki da ka dawo sai a sha ina ka ci ako ina abin sa ci ba yi bayo shi me ba ai ba a shana a shana ta naira goma ko ashirin a kan da sai a yi maka girki saboda mene babu wannan ƙaunar a wani gishiri ne baka siyo ba saboda babu gishirin nan ba za ta maka girki ba za ta ce ni in kashe kuɗi na a kan wani ga farkon haihu muna da yara shi ba ko da yaushe in kai sallah musamman cikin wata rabbanan nan ka ƙara roƙon Allah Allah ya ƙara zaunar da kai da iyalinka lafiya lau Allah zai karɓa ka ƙara addu'a Allah ya ƙara sanya ƙaunarka da soyayyarka a cikin zuciyar iyalinka ke ma da kike jin mu a gida ki addu'an nan Allah ya ƙara sa soyayyarki da ƙaunarki a cikin zuciyar mai gidanki sai ga gidan ya zauna lafiya ya tsoma da tsibir kamar sun ba a kiran da ya gan shi yi tsib ba wani wanda zai kara jin da mutane da yawa suna mantawa cewa wannan wata ta ramadana dukkanin addu'o'in da kai Allah yana ansawa dukkanin addu'o'in da kai Allah yana ansawa amma da yawan mu sai mu manta akan iyalanmu da yawan mu kawai muna mai da hankali ne kan kasuwancinmu kan aikinmu kan business ɗinmu kan karatunmu muna mantawa da iyalanmu da iyayenmu wannan shine babban makasuri in gidanka ba zaman lafiya ai lamari ya ɓaci to ai ko annabi adamu tashi annabi adamu ya ga tashi lafiya sai shi ma ya ci to da cikin nan shine aka maida lalurar da sai ya zama jinin al'ada shi kuma aka ce yana ci sai aka kama shi ko kama wuyan shi shi ne wannan abu da za a gani a wuyan maza haka wani abu haka yana kaiwa da komowa ko za a gani shi yana kaiwa da komowa to ai dan dan ya tsaya ai ba da zama yana da an haɗe ma da da kuma duk wata sai miki al'ada kaga ba masu kamfanin famfas za su yi ciki ba sosai ko ba Allah ya kare Allah ya kare shi ne kaga hausa ake faɗa cewa farkon fitinar ta yi miji a duniya musulmi suke sabbabin wahalar amma Allah kun tuba Allah ka tsaye Allah ka kare aya ta gaba Allah a cikin aya Allah subhanahu wa ta'ala yake wala taqrabu hadhihi shada kada ku kura ku manzo ma wurin bikiya duna ina kwari sai ku zan sai ku kace cikin azzalimai to shine shedanin nan sai ku fadalla ma bi gurur sai shi dan yayo dare su ya rufe su su ko sai suka ci har ko suna ci fa badallahu ma sau'atuhuma sai kawai tsiraicin sai ya bayyana bayyana domin da ba a ganin tsiraicin mutum to amma su wannan itatuwan da suka yi ko ɗan ƴaƴan itatuwan da suka yi sai ya sa aka koma ana ganin tsiraicin mutane Allah mun tuba Allah ka yafe mana aya ta gaba za mu iya ɗaukar ta da na gaman akwai tambayoyi sauran minti shida in sauran minti shida ina ganin kamar za mu iya zuwa to mu dauka yin ba mu ƙara tsawa sai mu koma baya
فأضلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهي فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهي ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala ya ce fa azallahu mashaytanu anha sai shaytan ya zamiyar canja su ma'ana ya zamar da su kamar mutum yanzu ba yana tsaye ba in ya taka abu mai san sai zai zai zani ma'ana an yi amfani wannan kinaya ne cewa sai ya kawar da su daga kan abin da Allah subhanahu wata'ala ya daura su fa azallahu mashaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi sai ya fitar da su daga abin da suke ciki wa qulna bidu sai muka ce da ku to dukkanin ku ku sauka ba'dukum li ba'din adu wa qulna bidu ka kalla wani dukkan na qur'ani ko yake wanzu ko wa qulna bidu muka ce duk ku fita ba'dukum li ba'din adu sashin ku yana kiyayya masashi wa lakum fil ardi mustaqarrun kasa ne za ku zamanto mazaunan ku wa mata'un ilahin da kuma jin dadin ku na wani lokaci malamai suka ce fa zalla wa shaytanu anha shaytan sai ya yaudare su ta hanyar suranta musu cewa ai wannan aljanna in mutum yana son ya dawwama a ciki sai ya ci wannan itatuwan shikenan su kuma sai suka ci Allah ya sakawa wannan malamin da alheri shi cewa yayi shaytan ba yayi nufin Allah subhanahu wata'ala ya fitar da annabi Adam a cikin gidan aljanna bane ba burin shaitan ba ke burin shaitan ka san kenan har da an kore shi daga gidan aljanna ko ya riga ya sauko amma yanzu ya dawo gidan aljanna ta hanyar macijiya macijiya da ta haɗiyo shi ta dawo da shi gidan aljanna ko za mu zo mu karanta shi yasa tsakanin mutum da maciji ba a shiri ko ana shiri ba a shiri in maciji ya hango ka sai ya kuka kai kai ma an ka hango shi sai ka zura ko to da makiya ne to shi shi dan abin da ya so shine idan annabi adamu alaihi salatu wassalam ya ci wannan itatuwa shi ma Allah subhanahu wata'ala ya fashe mai albarka Allah ya ci da annabi adamu Allah ya tsine mu annabi adamu kamar yadda yawa kaga kun gano karatun kaga ai shi shedan shi an ba shi umarni ne ya yi sujjada sai ya yin sujjada sai fushin Allah ya tabbata a gare shi to yanzu shi abin da shedan yake so shi ne yanzu annabi Adamu shi ma ya saba idan ya saba shi ma sai Allah ya fushi da annabi Adamu Allah ya kwace ma annabi Adamu albarka Allah ya tsine ma annabi Adamu Allah ya goro shi abin da ya so kenan Allahu akbar rahma ta Allah rahma ta Allah sai Allah subhanahu wata'ala bai haka ba hakan yana faruwa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to dama za mu sauko da kai kasa ne wannan shine wasiƙa wannan shine process din fisiwa din da za a buga ma kenan dan a san ko da kai ka tun da kai shi kenan an zo daidai wurin na bakin hausawa faduwa ta zo yawa da ba za ka zauna ne sai ka faɗi sai ka tuna shi kenan ko ba ka ba amma za ka faɗi ne ko duk da akwai abin mamaki ko na bakin hausawa wai wai wai wai nan kan ya faɗi ko abin da dan ba da mamaki kuma ko kana ba shiga baki Allah ya ce mana to abinda shedan ya so kenan sai Allah subhanahu wataala ya sace mu shedan gwiwa sai ma muka ji Allah subhanahu wataala yana faɗa summa tabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada sai an maimakon Allah ya yi fushi da shi kamar yadda shedan yake so sai muka ji Allah yana cewa sai ma muka zaɓi annabi Adamu hakan da ya sai ma muka zaɓe shi kuma sai muka karɓi tuban shi ka gani ko kaga an sace mene an sace gwiwar shedan mutane sun ba babu sakani akan cewa shedan yana da rawa da ya taka ɗari bisa ɗari wurin sauko da annabi adam alaihi salatu wassalam daga aljanna an gani ko amma malamai sun samu sabani wani hanya ne shedan ya iya bi har ya iya samun rudan annabi adam alaihi salatu wassalam sai aka ce magana yayi da annabi adam baka da baka ta hanyar yi ma annabi adam alaihi salatu wassalam rantsuwa wa qasamahu ma inni lakuma la minal nasihin ya rantsa musu cewa lalle lalle ni ina maka nasiha ni ina maka nasiha abu na uku wani imamu imamu kurnabi ya kawo shine wannan macijiyan dama ita gidan aljanna ne tana gidan aljanna ne to amma tunda tana sakkowa duniya sai shi dan ya zuke ta da Allah kuma da shi ma tunda kika da ni da ke duka wuri sai muke ya yi mata fuskan tausayi dan Allah kin ji kin ka tsaka ba ta ta ce to shike ya za a yi ka hau baya na ko sai shi a jaɗe ni to daga nan ne macizai suka samo wannan uslubin nasu na hadiyar abu su haɗe abu kuma su iya amfani shi ba sani ban kun lura maɗizi zai iya haɗe abu ya haɗe shi gaba ya fes sannan kuma ya iya fito da shi baya ya fito da shi sai ta haɗe wannan shekan shekan yana sun cikin ta sai da shekan ya tabbatar abin da an shiga aljanna yanzu da macijiya ba ta dabi ba ta dabi sai da shekan ya tabbatar an shiga aljanna to sai ya mata fitsari sai fitsarin ya gangara ya tafi can wurin bindinta in ka lura ko yanzu kai yanka maciji za a ga wurin dabin yana can ƙarshe ne ba a tsakiya yake ba ko a tsakiya yake a ina yake can wurin ƙarshe yake to da ai gangarawa fitsarin yake ko ai ka kalla ko fitsarin mutum ma guba ne ballan tsarin shi dan in kana son ka tabbatar fitsarin mutum guba ne ko ba guba ba ne ka ɗan yi fitsari a kofi da ya sha to ka gani kada kan kaya da guban ne kada kan ka yadda in ma baka yadda ba ka kalla wurin da ake yin fitsari idan akwai karfi a wurin za a ga yadda fitsari ke fitar da wannan karba to ballan kanana ce nan ba to shi ne makasurin da ya sa macijiya ta fara samun guba to daga nan babu shiri tsakanin maciji da dan adam ko sai kuma ka tsaya kalla sai ya zamanto da maciji da ke dan ko da aljanu suna da kyakkyawan alaƙa. Ban san kun taɓa lura, za ka ga yana daga cikin abin da aljanu suke yi su rikida su zama maciji. Ban san kun taɓa lura. To za mu kara daidai nan wannan sau lokaci ya riga ya cikin za mu kara dasawa a nan da idan Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana innahu wali zalika wal qadiru alayhi liman mawla wa liman nasir in akwai masu tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu hakura mai addu'a masu tambaya ɗaya biyu bismillah to in babu tambaya za mu yi addu'a Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan gari na mu na tafancan Allah ya ƙara zaunar da shi lafiya Allah ƙara zaunar da shi lafiya dukkanin abin da zai zo ta da hankalin al'umma dare ko rana a wannan gari a wannan jiha ta mu a wannan ƙasa ta mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kadi Allah ya kore da annabi sallallahu alaihi wa sallam jihar mu ta Kaduna Allah muna roƙon ƙara faito da zaman lafiya da rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu mu Allah muna roƙon da manzon Allah Allah ƙara masa lafiya Allah ya yi albarka masu dafa masa Allah muna roƙon da manzon Allah da musu jagoranci ka duba ku da azumin alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai martaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa jagoranci Allah ya sa hannunsa akan dukkanin abin da zai zama to alheri da cigaba ga mutanen wannan gari dukkanin abin da ba zai zama to alheri ba da cigaba ga al'umma wannan gari Allah ya cire hannunsa dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tsawaiya da mu dare da rana an samu na wasu da manzon Allah kan zuciyar albarka Allah ka lura da zuciyar da alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ka ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah na da wasu da manzon Allah Allah ka ba su lafiya kowa cikin sana'ansa Allah ka ba masa buɗi yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai kowa abin da ya sa a gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara da asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma birahmatika alwasi'a ummana wa qina sharra ma ahammana wa ghammana wa ala iman kamil wal kitab wa sunnah tawaffana wa an arad anna ya karim Allahumma lana wa liwalidina wa mashayikhina wa la yamut muslimin ala aya'i minhum al amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat رب بشير وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Allah ba da lafiya.
Amin baba, amin baba.